بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine ranar wato 24 ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 1 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 a wannan aji namu na fasl Sheikh Al-Albani bil usul daga Darul Hadith Salafiyya Zaria Najeriya makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta mishi a inda muke karatu daga darussa daban-daban wannan shine darasi na 188 cikin darussa waɗanda muka musu lamba insha Allah za mu yi karatu a yau insha Allah daga littafin ulumul Qur'an al-Karim na الدكتور نور الدين عيسوي جزاه الله خيرا وغفر الله له ba manta ba yana ta mana bayani game da wato alkur'ani dan makka da dan madina da bambancin mawdu'at din da wato waɗannan surori suka ɗauka surorin makka da mawdu'at din surorin madina su ma da mawdu'at din su har zuwa inda yake cewa rabi'a gaba ta hudu game da bayani akan muwasafat da khasa'is na Qur'anin da ya sauka a Makka shine i'tina'ul Qur'ani al-Makki bi qasasi bi qasasil anbiya bi qasasil anbiya'i ma'a aqwami Qur'ani na Makka ayoyin Makka sun ba da muhimmanci sosai wajen tattauna masail na labaran annabawa da al'ummomin su hatta kada zalika an yakuna alamatan tumayyizu har za ka iya ce ma wannan matsala wato bayani akan kissa wata alama ce wani tambari ne da yake bambance tsakanin Qur'anin Makka da dan Madina wato Qur'ani ayoyin da suka Makka kusan an san su da bayani akan tarihin annabawa da labaran su yace in lam yujad qasasul anbiya'i fil Qur'an al-madani illa fi suwarin qalila yayin da ya kasance ba a samu kissoshin annabawa a alkur'ani da ya sauka a madina ba in banda wasu 'yan ɗaiɗaiwan surori ka kissaci musa wa ƙaumihi fi suratul baqara kamar kissa annabi musa da al'ummarsa a cikin baqara wanda ta zo daga faɗin allah wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum har zuwa can gaba wurin faɗin allah cewa sun makasar kulubukum min ba'da zalika wa hiya kal hijarati aw ashadd kaswa wajen wajen ayoyi 25 haka kuma kamar to duk wannan kissa ce akan annabi Musa da irin abin da ya fuskanta a hannun banu Isra'ila da fitintunan da suka tayar na rashin daraja da rashin imani wal ma'ida da kuma a cikin suratul ma'ida nan ma akwai labarin annabi Musa da al'umma sawahuma madaniyata ne su biyun surorin madina ne can inda Allah ya ce yi kala musa da kaumi da kaumi ya kaumi kuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin haka har zuwa fadan Allah fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatiguna fil ardi fala ta'sa ala al-qawmi al-fasiqin a farko-farkon suratu al-ma'ida kenan wannan makaga kissa ce game da annabi Musa da al'ummarsa to zamu ga su ma kissoshin ba sun zo bane fi mawridil kissa al-adiyya ba asalin sun zo ne a deren giyar labarai ba a sun zo ne karkashin wasu hukunce-hukunce da wasu kamar dai na cikin bakara sun zo ne a karkashin tonan sililin da Allah ya mai gudawa kun tuna kun yi kaza kun tuna kun yi kaza kun tuna kun yi kaza to a cikin haka ba da labarin wannan kissa a cikin na ma'ida kuma ana wato mukaddima ne game da bayani akan hukunce hukunce da su baya cewa ai ba akan su aka fara su mutanen Makka ba akan su aka fara sauka da annabawa ba ba akan su aka fara bayani akan hukunce hukunce ba ina fata muna gane ba وقصة موسى وقصة عيسى وموسى عليهما السلام في آل إمران وكما قصة النبي موسى شيد النبي عيسى عليهما السلام الله يقرأ موسى أمنشي ودك تكون آل إمران تندك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين لقد نحرزوا labarin haihuwa annabi Isa da soko da dauke shi da sauransu tsayi zance mai tsayi ko kuma madaniyar ta ne cikin fatu safi kuma tubin na madina ne wal hikmatu fi itina'i alquran alkarim almakki bi qasas alanbiya'i wal umam alghadira zahiratun jiddan hikima da ke cikin wato muhimmancin da Allah subhanahu wataala ya baiwa batu game da annabawa da al'ummominsu a ƙur'ani sa'ad da ake makka kafin hijira malam yace wannan hikima a bayyana take saboda mene yace mimma zakarnahu fi hikami nuzulil qur'ani munajjaman zamu gansu a can a inda aka yi bayani akan hikimomin da ke cikin saukar da alqur'ani munajjaman haka kadan kadan a wawware wama kana laha min atharin azim da abin da ke cikin haka na ta'asiri mai girma fi tasbitin nabi sallallahu alaihi wasallama wal muslimina wajen tabbatar da kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musulunci da tabbatar da musulmai a cikin musulunci wa muwasatihim da kuma tsere musu kewa nuna musu cewa abinda aka yi musu ba su kada aka fara ba fi ma kana yusibuhum a cikin abinda ke samun su na jarabawa wa inzari a'da'ihim da kuma jan kunnan makiyansu kafirai cewa in fa suna yin irin abin da kafiran da suka yi ma'annabawa da muminan da to ba su jira irin sakamakon da ya samu wannan kafiran da haka ana musu bayanin abin da ya faru su annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ana kwantar musu da hankali cewa ba kansa aka fara ba sannan su kuma kafiran ana jan kunnen su cewa ko fa su imani ko kuma kar su zargi kowa sai kansu idan wani abu ya faru da su malam ya ci gaba da cewa wa isaratul ibra wal iza bi kasbin man sabaqa da kuma wato bayyana cewa su dauki izina su azantu daga kissoshin waɗanda suka gabace su yace ungur ala sabilil misal al qasas fi suratil a'raf wa yunus wa hud wa ghayruhuma wa ghayrihima wa ghayriha wa ghayriha yace sai ka kalli kissoshin da ke cikin waɗannan surori a'raf da Hud da Yunusa da makamantansu sun ɗauki alal misali sotul a'rafi da waɗannan surorin kaga su surorin Makka ne da aka cike suke da kisoshi a'raf tun daga inda Allah ya fara laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayrihi inni akhafu alaykum azaba yawmin azim tun daga nan Allah ya fara labaran annabawa aka fara da annabi Nuhu ya Allah ya ce lalle mun saukar da mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanansa kuma ya tashi ya wa'azi ya ce ya ku mutane na me yasa za ku kafircewa Allah wanda ba bautawa Allah wanda ba ku da wani Allah sai shi yake ce musu ya ci gaba da cewa da Allah qala al malaku min qaumihi alladhina قال ملو من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ko haka ne suka ce lalle muna ganin ka a cikin bata mabayyaniya qala ya qaum laysa bi dalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun haka aka ci gaba da bayanin aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum ولتتقوه ولعلكم ترحمون وكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين عمين هذا قصة تبركوكين سنة وإلى آل أخاه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيري أفلا تتقون aka ci gaba da labarin su su ma qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi kaza kaza kaza kaza ya take ce musu uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa ana lakum nasihun amin shi wa ana lakum nasihun amin akai ta bayyana dai abin da suka yi haka nan ya musu bayani wa qul ijalakum khulafa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta su ma basu ji ba Allah ya halakar da su wa ila samuda akhahu wa ila lutan wa lutan ikala li qaumihi ata'atuna al fahishata ma sabaqakum biha min adam min al alamin a in innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifuna su ma basu ji ba Allah ya halakar da su wa ila madyana su ma mutanen shaibu kenan ko sai da mari yana kawo shaiba kala ya qul billahi ma lakum min ghairi har zuwa dai su ma Allah ya ce fa akhadhu fa akhadhtum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimina basu ji ba su ma aka zo kan wasu ayoyi da Allah ya wasu bayanai sannan ya ce tilkal qurana qussu alayka min anba'ihim ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات kaji waɗannan al'ummomi da muke baka labarinsu sun yi kaza sun yi kaza kuma annabawansu sun zo musu da bayanai dalla-dalla Allah ya ce fama kanu da yu'minu bima kazzabu bihi min qabl bal taba Allahu ala qulubihim fa hum kadhalika taba ala qulubi al-kafirin Allah ya ce muke ba mai zukatan kafirai duk waɗannan annabawan sai da ya gama labarin sannan aka ba ta tattauna aka tattauna sannan Allah ya ce bayan su kun ba ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina to duk waɗannan kisoshin duka za ga ana faɗan abin da suka yi ne suka yi na kafirci da wa'azi da jan kunnen da aka yi musu da sakamakon da ya biyo baya kaga shi ma annabi Musa da ya wa'azi ya wa'azi Fir'auna bai ji ba Allah ya ce fa arsalna alaihim kufana wal والجرادة والضفادع والدم آيات مفصلة ثم قال كدس in ka dauki sura wannan kama a arab ke zaka dauki ta kamata wannan tashrihin sake daukan yunusa ita ma za ka kasoshin ne irin su ka sake daukan hud alif lam mim kitabun alif lam ra kitabun kitabun hikmat ayatu summa fussilat zaka ga shi ma haka yake a ciki akwai farko kisa annabi nuhu din wala kad arsalna nuhan ila qaumi da shi ake farawa saboda shi ne farkon manzani wanda yazo ya tarar da kafirai bakake wanda suka ki Allah suke kafirci wa ila adin aqawmu huda wa ila samud aqawmu salihah wala kad ja'at rusulna ibrahima bil bushra annabi lut kenan da suka fara zuwa suka kawo labari wala kad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubinin sannan Allah ya ce zalika min alba'il qura naqussuha alayka minha qa'imun wa hasib in an gama ba da labarin da kuma faɗi cewa wa ga sanan wasun su anan amma kawar da su minha qa'imun akwai wanda suna nan har yanzu garuruwan wa hasid da wanda an riga an girbe su Allah ya ce wa ma zalamnahu kuma mu tuce su ba san ba mu tuce su ba me suka yi walakin zalamu anfusahum su ne suka zalunci kan suka kafirci fama agnat anhum alihatuhum allati kanu yad'una min dunillahi waɗannan gumaka ba su tsinana musu komai ba min shay'in lamma ja amru rabbik sanda Allah ya so ya halakar da su Allah ya ce ma za da hum ghayru tatbiba sai ba abin da ya kara musu illa Allah wadare tabballahu ba abin da ya kara musu wannan sai Allah wadare Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد to dama abin da aka ce kamar da muke ta fara ba shi Qur'ani ana karantawa ne a tadabburi da a gane me yake cewa a gane sakon in ka bi waɗannan zaka ga kamar da malam ya ambata waɗannan al'ummomi a jero su a faɗa irin abin da annabawa suka gaya musu cewa su yi tauhidi kada su yi kaza kada su yi kaza sai kuma a ambaci raddin da suka yi wa annabawan na izgili da istihza'i da kafircewa cewa su ba za su daina ba sannan kuma sai a bada labarin abinda ainihin Allah ya zarta a kansu na hukunci da kuma ƙarshen su na halaka to kaga a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai za su samu saukin musibar cewa ashe ba kansu farau ba kisa Allah yakan ambatan mishi ma karare yake ce masa wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qawmun tawu ai duka dama an saba haka za su ji saukin musiba kasan musiba kan cewa ba akan ka aka fara irin ta ba ko ba kai kadai bane kana da abokan tarayya a cikin ka to zaka ji wani sauki da a cikin kadai ne talaka gaba ɗaya a garin ku to zaka fi kowa jin kunci amma in ka tana cewa akwai wani ma talaka ne wani ma an mai mutuwa wani ma bai da komai a gidan shi in ambaliya ne ka tana cewa ba gonar ka bace kadai zaka ji sauki ko kuma ka ji an ce ai shekaru da suka wuce ma an taɓa yin irin wannan ambaliya duka haka shinkafa ta lalace ko albasa ko masara to zaka ji wani sauki sannan kuma su kuma kafiran a ja musu kulli cewa su sani fa wannan zai iya faruwa da su tare da cewa kafiran makka da sauran kafiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu sun shiga cikin alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin alfarmar mu'minai Allah subhanahu wataala ya kauda kai akan cewa ba zai halaka da su matukar kuma kan lawo mu'azibuhum wa hum yastaghfiru matukar a ciki ana samu wanda suke tuba ko da sun yi zunubi matukar a ciki ana samun masu bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu bin addinin sa to za su shiga cikin alfarmar kafira za su shiga cikin alfarmar mu'minan Allah zai jira su bil mirsad ne kon in halakawa ne kaga duka za a darkake su kamar da nabi cewa Aisha kowa a tashe shi akan abin da ya mutu aka yi a suna ala ma matu alaihi amma idan aka bar kowa to ba a halakar ba to dan kaga kowa za a mai hukunci ne da da iya rayuwarsa da abin da ya aikata Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa yace tajidu fiya ablag al mawa'idi wa amfa al ibar zaka ji wa'azuzi masu kaiwa matuka da ababan daukan izina masu ainihin wato amfani kwarai li takriri sunanihi ta'ala fi ihlaki ahli al kufri wa tughyan wajen tabbatar da sunna Allah subhanahu wata'ala da yake bi wajen halaka ma'abuta kafirci da masu tagawa wantisari ahlil imani wal ihsan da irin sunna da Allah yake bi wajen bayar da nasara ga mazowa imani da masu kyautayi ta'ammal qawluhu ta'ala fi akhir qissati Musa ma'a fir'auna fi suratul Fatir kace tsaya ka kalli waɗannan ayoyi a ƙarshen wato kissar kissar nan ta annabi Musa da Fir'auna a ainihin wato a ƙarshen suratu Ghafir ga sanan daga fadin Allah da mala ya kawo fawaffahu fawqahu Allahu fawqahu Allahu sayiatu sayiati ma makaru ya rubuta shi da rubutu mai wahala karantawa wallahi bari mu ga fawqahu Allahu سيئات ما مكروا وحاك بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار ويقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا قال أنتم مغنون عنا يوم من أن من تغنون عنا نصيبا من النار سيسكي مسلم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخذرة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب ثم ذلك قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يكرم kunga wannan yanzu abin da yake faɗa mana anan daga faɗin Allah fa waqahu Allahu sayyiati ma makar sai ka kuma baya da da da da Allah yake bada labari tun daga faɗin Allah da yake cewa wa qala fir'aunu ya haman ya haman ibn li sarha tunda gane fir'auna yake cewa kai hamana ka gina min wani dogon gida da alli ablugal asbab wataƙila lalli ablugul asbaba in la samu hali in kai can sama asbabas samawati fa attali ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba Allah ya ce wa kadhalika zuyina li fir'auna su amalihi وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في كباب إن وانت وما ضرهم غير تثبيت كباب sai aka ba da labarin wani mutum da ya yi imani wa qala allazi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rashad ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yadkhuluna fiha bighayri hisab yace gabar ce musu ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna mardana ila an-nar isur ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar fatadhkuruna ma aqul lakum wa fawwidu amri ila Allah inna allaha basirun bil ibad shine sannan yace fa waqahu allahu sayyiati ma makaw wannan mutumin da ya musu wa'azi ka ko dai annabin ne ko na cikin masu wa'azi bisa maganganun da malamai suka yi sai Allah ya ce sai Allah ya tseratar da shi daga munanan makircin da suka shirya mushi wa haka bi ali fir'auna su'ul azab muguwar azaba mara daɗi ta riski fir'auna da shi da mutanensa annaru yu'raduna alaiha wuta ce wadda ake gabatar da su akanta malaman tafsiri kamar Imam al-Qurtubi ya ce a wannan wurin annaru yu'raduna alaiha akwai al-irabi kala shida wanda duka kowanne ya halatta a mata al-irabi ko dai zama a ce ma'anar shi hiyan naru hiyan naru bima'ana hiyan naru yu'raduna alaiha marfu'i ne anan a matsayin khabari an share mubtada ko kuma ya zama ita kanta marfu'un ne bil ibtida'i annaru sai zama yu'raduna alaiha jumla fi'liya fi mahalli raf'in ko kuma an mata raf'a ne akan badali badali akan mene badali akan wancan lafazin wa haka bi ali fir'auna su'ul azab su'ul azab din nan sai zama su'u shine aka sake cewa dai annaru badali kenan yana iya zama kuma da ma'anan annaru alaiha yu'radu idan muta'alliki da wancan da mutum da muta'alliki da ita ko kuma kamar yadda farra'u yace ana iya nasaba a ce annara yu'raduna alaiha a bisa ka'ida ta ishtigali kamar yadda was samaa banainaha bi aidin kaga zai cewa was-sama'u zai cewa kuma was-sama'a kamar yadda zuwa cikin abin nan karkashin kaidan abin nan al-ishtighal in mudmar ismin sabiqan lafzan shagal anhu bi nasbi lafzihi aw al-mahal fa azwa karshe za kuma iya cewa da wasali kasa a ce annari yuraduna alaiha sai zama badali ne wato na al-azabi kaga wancan an yi rafa a ce su'u zai zama kuma badali a al'azabi wato su'an nari duk ana iya karantawa a haka wallahu a'lam malam yace Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa annaru yuraduna alaiha wuduwan wa ashiya ana gabatar da su gaban wuta safiya da maraice wa yawmal taqumu sa'atu ranar da za a tada alkiyama kuma adkhilu ala fir'auna sai a ce da mala'iku ku saka fir'auna da mutanansa kafirai da suka bi shi ku sa su ashaddal azab azaba mafi tsanani fiye da wanda suka dandana wacce wannan daga cikin dalilai akan tabbatar da azabar kabari domin a haka malamai suka fasara cewa wannan na farkon azaba ce da ake musu a barzaku Allah ka tsare wa idza tahajjuna fil nar yace wa idza ai wadkur kuma ka ambata ma mutananka ya kana Muhammad sallallahu alaihi wasallama id yayin da kafirai ya tahajjuna bin nari suke yin musayya suke mai da zance ga juna a cikin gidan wuta bayan an shigar da su mai qulu du'afa maraunata a cikin su waɗanda ba su ne manyan kasurguman kafiran ba waɗanda su ne suka bi kafirai manya za su dinga cewa illazina istakbaru ga manyan nasu kubara a raɗin kenan ko suke cewa sun bi manyansu ne suka halakar da su inna kunna lakum taba'a lalle mu mun kasance masu bi ne a gare ku fa hal antum mughnuna anna ko za ku wadatan mana a yau din nan za ku yi mana wani amfani ku mana wani amfani mana ku taimaka mana ku yi mana wani amfani a a a a rage mana azaba fa antum mugruna anna nasiban wani rabo a minan nari na daga wuta za ku iya mana wani amfani ku taimaka mana ku mana wani amfani mana yau sai su ce waqal ladina fin nari waqal ladina safaru inna kullu fiya sai su manyan manyan kafiran su ce a a ai mu da ku duka a ciki muke wani amfani zan muku inna kullum fiha inna allaha qad hakama bainal ibadi ai Allah ya riga ya gama mana hukunci kaga wannan shine irin da suke cewa wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabi Allah ai manyan mu muka bi suka halakar da Allah ya kyauta Allah ya tsare mu cikin karshen suratul abin nan ahzab kenan ko suka ce inna ata'ana sadatana wa kubara'ana وأذلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا كو كثيرا الله كثري من دغه wannan bala'i malan ya cigaba da cewa sai Allah ya ce wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam du'u rabbakum wanda suka shiga wuta sai su ce masu gadin gidan wuta din don Allah ku kira mana ubangijinku suna ma jin tsoron su ce su ubangijinsu ne sai su ce ubangijinku suna saboda kaskanci da rashin sanin makoma sai ka ga mutum ya kasa da Allah ubangijinsu ne su yan wutan amma suna tsoron su ce ku kira mana ubangijin kamar da idan mace ta yi laifi a gida sai ka ga ba ta iya cewa mijina sai ta ce wa ɗaya da Allah ki roƙi mijinki ya yafe mu ta ce wa kishiyarta kamar kamar ita ba mijinta bane ko shuhuri ne bil bil bil bu'd cewa ta nisanta da da mijin to haka su ma waɗannan shi'uri ne bil bugu da cewa sun nisanta da Allah ce a kira ubangijinku dan mene yuhaffif anna yawman min al'azab a daga mana kafa koda wuni guda ne su samu sauki ma'ana koda weekend ne a musu na, na azaba qalu sai su ce musu awalam takuta atikum rusulukum bil bayyinati a wai sai dama ku ba a kawo muku annabawa suka muku wazi ba kalubala su ce kwarai kuwa kalu fad'u ce to sai da ku kira shi da kanku wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal ku kuwa kafirai kiran ku bai da wani amfani a cikin dalala ne a cikin batare da halaka inna lanansuru rusulana wannan wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal yana iya zama ta'aliki ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake akan waccan maganar ko kuma ya zam wato duka a cikin maganar su mala'iku ne bayan da Allah ya gaba wannan hikaya sai yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya to wannan shine asalin mahallin shaida Allah yace lallai alƙawari ne akan mu mu muna taimakon annabawan mu da manzannin mu da wanda suka yi imani da da mu a nan duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da ainihin wato al-ashhadu masu bada shaida za su yi يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ranar da azzalimai kafirai kenan zaluncin da suke na kafirci ba zai musu amfani ba uzurin da za su bayar cewa to ai su kaza ne ai sun bi iyayensu ne ai kaza ba zai musu amfani ba Allah ya ce suna da tsinuwa mai zaman kanta alla'ana da shimuliya an kawo shi da ainihin wato alif da lam dan ya duk wata nau'in la'anta wato duk wata nau'in tadewa da ci baya ta tabbata a kansu walahum su'ud dari da kuma mawuyacin gida mamunin gida mai ban takeici to kaga Allah subhanahu wataala yanzu ya bada labarin irin yadda yake taimakon wato annabawa da mu'minai dan ya tabbatar da waɗannan al'umma ta musulmai cewa lalle zai taimake su kamar da ya taimaki annabawan da zai taimaki mu'minai na yanzu kamar da ya taimaki mu'minai na baya Allah ka taimaka mana malam ya cigaba da cewa muna ganin bari da wannan abu ga an kusa rabon awa ku kuma taba sunan fiqi ala manhaji ahli alhadith na malam zakariya bin gulam al-pakistani Allah ya saka shi alkai zamu tashi da yake cewa al-qiyas dane go yace al-qaidatul ula al-qiyas hujja min al-hujaj ash-shar'iyya bayan da ya magana akan abin da ya gabata na daga wato hujjiya ta alkur'ani da sunna da ka'idojin da ake wajen kafa hujja da su da matsayinsu da kuma yadda ba a gwama su da wani abu ko a ce wai sai wannan abin ya goyi bayan sannan za a karba shafi na sittin sai ko kuma yake cewa bayan da ya magana kuma sannan akan ijma'i yanzu ya zo magana akan kiyasi yace alqaidatul ula qaida ta farko game da kiyasi shine alqiyasu hujja min alhudud ash-shar'iyya kiyasi hujja ce a shar'ance alqiyasu hujjatu min alhudud ash-shar'iyyati dalla ala hujjiyatihi iqrarun nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu daga cikin da kin cewa ana hujja da kiyasi shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ainihin wato kiyasi wa ijma'u as-sahabati alaihi yadda sahabbai suka yi ijma'i akan aiki da kiyasi amma dalilul ikrari fa huwa hadithu abdullahi bin salih inda an abi dharr dalilin da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yayi takariri akan kiyasi shine hadisi abdullahi dan samit wanda yake cikin sahih muslim da sunan abi daud da tirmidhi da nasai da ibnu majah yake cewa daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mithlu akharatir rahl dan dayan ku tashi yana sallah ya ita mai sitira idan ya saka a gaba gare shi ya sanya abinda bai wuce bai fi karfin abinda bai gaza wato abin nan tsolan siddi ba dan abin da ke kulluwa ta bayan mutum idan ya zauna a cikin siddin raƙumi fa idza lam yakun baina yadayhi idan ya zama babu wani abu a gaba gare shi irin wannan mithlu akhirati rahali kwatankwacin wannan ƙarshen siddi fa innahu yaqta'u salatuhu al-himaru salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbu al-aswad waɗannan guda uku in suka wuce ta gaban sallar shi sun yanke masa sallah malamai sun yi sabani game da me ma'anar yanke sallah tun daga masu cewa sallar ta baci sai dai a saki da kuma su ganin cewa sallar ta rage falala ne da kamala wallahu a'lam qultu ni mai ba da riwaya wato Abdullahi dan Sami sai na ce ya Aba Zarr ma balul kalbi al aswad me yasa sai bakin kare min al kalbi al ahmar min al-kalb al-asfar me yasa banda kare ja banda kare fadi me yasa banda su qala yace yabna akhi sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani fa qala ni ma na yau annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya kamar yadda ka tambaye ni sai yace muni al-kalb al-aswad shaytan saboda shi bakin kare hatsabibi ne wasu suka ce banda yake nufi da shaytani da gaske shaytan ne wato shi halitta ce cikin shedaru wanda yake samu halitta cikin aljanu ta zama maciji to haka shi ma bakin kare ba halitta ce ta kare ba wannan magana ce ba idiya kamar yadda Qurtubi ya faɗa yace lalle mun san cewa halitta kare ce ta haihuwa da irin kamannin kare kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma akwai aljanu a kansu to wannan me ake nufi da shi sai wasu malamai suka ce a saboda bakin kare ashaddu dararan min sa'ilil kilab min sa'ilil kilab yafi sauran karnuka cutarwa da barna kuma yafi dukkanin karnuka ragwantaka da yawan bacci da yawan da karancin tabuka wani abu a wurin gadi ko a wurin farauta shi bakin kare da haka sai zama wanda za a ce wani shaytani wato mutumi ne mara kirki a cikin mutane wani hatsabibi ne wani takadari ne wani mai taurin kai ne ko suka ji malami sani ya ce a wani ra'ayi shiɗani shiɗani wato bai jin magana su ne masu malami ɗan kira mai satan biran wani wanda wani ya tashi zai samu shi abin nan wani abin mai tsini ya zauna a kan ya kula mai duwawu to kaga wannan shiɗani ne a cikin mutum ko mun gane to haka shi ma wannan alkalbul aswadu shaytanu wallahu alam malamai sai maganganu akai da yawa wannan hadisi game da muka fata ta farko musulmi ya fitar da shi da alaimatul arba'a to me wajhu dilala a cikin da aka samu bayani akan kiyasi shine wajhu dilala min hadha alhadith anna aba dharr kasal kalb alahmar wal asfara ala alkalb alaswad kaga shi abu dharr yayi kiyasin kare baki da sauran karnuka falam yunkira alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam hadha alqiyas ana bai ci mishi karka gwada haka ولكن بين له أن العلة في الكلب الأسود غير موجودة في الكلاب الأخرى فافترق الحكم سيري أنا مش جوا إلا ذكي سكين بكين كريت الشيطان تكا باب إتا أثورا كرنكا ذاك hukunci ya bambanta kenan ba a yin hukunci ta hanyar kiyasi sai akwai mene sai akwai illa kaji dalili na farko a cikin sunna wa fi kitabi Umar ibn al-Khattab ila Abi Musa sai na Umar dan Khattab ya rubuta Abu Zul Ash'ari yana kasar wato Iraki rubuta mai sako cewa summa qisil umura ba'da habi ba'da daga nan idan ka duba alqur'ani ka duba sunna ka duba maganar wasu daga cikin sahabbai baka samu bai ce to ka dinga kiyasan abubuwa wasu su wasu hadisin da cikin sunan al-Imam Darqutni da Baihaqi da kuma littafin al-Faqih wal Mutafaqih na al-Imam abin al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi ala al-jami' wanzur aqrabaha ila Allah wa ashbaha bil haqqi fatba'ahu sai ka duba kaga wanne ne ya kusa da abinda Allah yake so me ya fi kama da abinda ake kafa hujja da shi sai ka bi wannan akhadahu al-isma'ili kama fi musnad al-faruq bi isnadin sahih yace kamar da yake cikin musnad al-faruqi a cikin isnadi da isnadi tabbatacce قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أسكن قبل شيء إعلام الموقعين هو أعلام الموقعين من شاء ما كان أكن سابان لما لم يسكي وجن وصل واتوان سنان وانا لتاج domin shi ibn al-qayyim bai faɗi suna aka cikakke ba amma ya bada labarin sunan littafin wasu gaban shi da ka wasu suka kalli ko dai a ce a'lamu al-muwaqqi'in wato zaratan masu sa hannu a madadin Allah domin ya fa kawo su kuma da ya kawo malamai su waye kamar da zahabi ya kawo wato almutakallimuna fi rijal al-tafsir to shi ma nan ya kawo sunaye tun daga cikin sahabbai su waye malaman fatawa malamai musaidai ya kawo su kaga su a alamu al-muwaqqi'ina rabbil alamin to amma dukkanin su ba kai labarin da magana akan su da ilimin su da fatawarsu bai kai ɗaya bisa bai kai littafin littafin an fi cika shi da bayani akan masailu da ƙa'idojinsu da misalai da tattaunawa da kawo hujja da mai da martani sun fi yawa to ka ganin kuma zai zama ilamu din wato yi musu bayani ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin yin bayani kamar yana gabatar da wato wata seminar ne ko wani a sanin makama aiki workshop da su ire-iren waɗannan malaman sai ya zama kenan waɗanda yake magana da su su ne malamai da za su biyo baya sai ba su labarin waɗanda suke gado waɗancan da suka wuce ya kuma da za ku biyo baya to kuna gadon kujerarsa kuma ga irin ƙa'idojin da suka fi na zama a kan wannan kujerar za ka sai wasu da karkata zuwa ga cewa in ilamul muwakkahina a rabbil alamin ka koma littafin malam bakar abu zai a muqaddimar da yayi wannan littafin ta hakiki za ka ya tattauna wannan magana shi da hakanan mashhur Hassan Ali Salman ɗayan sai aka kata zuwa ga wannan ra'ayi ɗayan zuwa ga wancan wallahu alam tattaunawa ce ta malamai da suke yi kullum ba sa rasa abin faɗi eh ba sa rasa saboda ilimi ita ce harkar su dole su ta ya kwankwana abubuwa wani abu za ka kai to dan me za a ce sai an yi haka dalla dalla da shi to kowa harkar shi haka yake da ta ko kowa harkar shi haka yake ta Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa to ibn qayyim ya kawo a mujalladi na farko yake cewa waqad kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna fi an-nawazil wa yaqisuna ba'd al-ahkami ala ba'd wa ya'tabiruna an-nadhira bi nadhiri hakika sahabbai sun kasance suna kokari wajen fahimtar nawazil sababbin abubuwa wa yaqisuna ba'd al-ahkami ala ba'd sannan suna yin kiyasin wasu hukunce-hukunce akan wasu suna yin wannan wai a tadiruna nadira bi nadiri suna daukan abin lura game da wani abu da yake kama da wani yace walamma qasa mujazzil almudlaj wannan mutumin da yazo mai kiyafa da yake kiyasin waqafa wa hakama bi qiyasihi wa qiyafatihi ala anna aqdama zaid wa usamata ibnihi ba'daha min ba'd yazo ya gansu a kwance da zaidu da ɗansa usama da dan zaid sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwance a cikin wani mayafi da kafafun su kullu ta gefe guda sai ce waɗannan kafafun ba'daha min ba'd biyan da aka yi tsaya dan uwan ɗaya ne ma'ana ɗayan mahaifin ɗaya ne ko dan uwan ɗaya ne da ya faɗi wannan surra bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi farin ciki da wannan hatta barikat asariru waji har aka ga fuskar shi tana haske tana nuna alamun farin ciki min sihhati hadha alqiyas saboda ingancin wannan kiyasi wa muwafaqatihi lil haqq da kuma dacewar da yi da gaskiya dama ɗayan ɗan ɗayan domin kafirai da waɗanda suke marasa masu masu cuta a cikin zuciyarsu suna da zarge-zarge da suke akan waɗannan bayin Allah da dangantakarsu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san zargi ne na ƙarya amma yanzu wannan wani abu ne da mutanen zamanin sun yi amana da shi don haka ce ya faɗa haka za su ƙara jin daɗi kowa zai ƙara yadda amma yanzu ne mu musulmai galibi waɗanda ake ce ma yan boko akwai abin da a cikin qur'ani da sunna sun ji a a imaninsu da yaddarsu da qur'ani da sunna bai kai sallama ba sai sun ji ya dace da wani abu da suka sani a chemistry ko physics ko anatomy ko ilimin sararin samaniya ko geology to sai su ji natsuwa cewa alhamdulillah ya ma dace da abin da suka sani za su fi jin kwari kwarin gwiwa ko amma wancan koda ba za su iya cewa karya ba ne za su danga tun a dai duba ne a dai duba wannan karatun anya kuwa a yi aiki da shi a wannan zamanin a sai haka yake ko mun gane to wannan wannan level ne na na imani kowa da irin nashi abin abin abin da ya jawo haka galibi shine yawanci al'umma a yanzu sun fi samun dama su karanci boko din karanta ta hakika fiye da samun dama da su karanci addini dan har yanzu misali mutane suna da shukurin cewa addini kawai su samu na sallah kawai ya ishe su mai suke nufi da sallah daga alamtar kai ba zuwa nas da kawai da alal shikir ko na sallar jana'iza ba ba su iya ba yau ba su sallar jana'iza ba ba su iya sallar ashan ba sallar kawai da ake da yau da kullum wannan tafarilla ita ce kawai suka iya gwargwadon abin da suka koya a wannan matakin amma boko ba babu wanda yake neman na sallah a boko da nema yake sai ya ƙure shi sai ya kai wani matakin da shi ma yana da wani lakabi ko wata shahara ko wata ainihin wato kwarewa ta musamman a wannan boko kaga zai ba da muhimmanci ya shiga ya fita to shi kuma ilimi na da wata dabi'a duk ilimin da ka sani farko zaka zaka dauka shine default shine asali a gonka in aka zo za a zuba maka wani to zaka dinga kiyasan shine da wancan kana ganin wannan shine asali gare ka ko mun lura da wannan abinda ka sani a garinku in ka je wani gari sai ka ga na garinku shine asali wannan shine reshi su ma waɗannan cin mutanen garin haka suke gani abinda ka sani a irin style ɗin gine-ginen da ake a unguwarku ko a ƙasarku in ka je na wani gari sai ka ga wancan shine daban haka abinci to haka ilimi ma yake da wannan to haka wannan bokon da suka sani sai su ga shine asali kamar yadda mu kuma yan arabiya da ustazai muke ganin addinin musulunci shine asali kuma dama shine da tunda Allah ya ce shine asali muke ganin waɗannan bokon har ma za mu iya abu da mace ma duka ƙarya ne ma ko duka shirme ne da ya saba wa ainihin wato alkurani ko suna ba ma neman yadda za a ce wai a sai za a samu sinaji ba da mu ne ba ko da mu shi ne a yi watsi da shi ba masu don ba dole bane shi ba dole bane sai ka imani da shi wannan ko dole ne ka imani da shi kana so ka tsira da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sai ya ji dadi wa qala al-muzani al-fuqaha min asr rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hadha wa halum majarra ista'malu al-qiyas fi al-fiqh wa fi jami' al-ahkam fi amr dinihi yace malaman fiqh tun daga zamanin sahabbai har zuwa wannan zamanin na muzani suna amfani da qiyasi wajen sanin hukunce hukunce na al'amarin addinin su da rayuwarsu ba haka nan ka dauki hadisin fi budai ahadukum sadaqa shi ma zai baka irin wannan malamai sun magana akan shi cewa shi ma yana nuni zuwa ga halaccin kiyasi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiyasi na illa a wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli salami kullu salami ibn adam lahu sadaqa duk wata gaba da dan adam ya motsa yayi wani abu na arziki zai samu lada da kaza sadaka ne kaza sadaka ne kaza sadaka annabi ya ce kai kwanciyar aure ma da iyalai ma sadaka sai sahabbai suka ce mutum ya je ya biya bukatar sha'awarsa kuma ya samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake gani inda ya je ya sa shi a cikin haram suka ce samu zani shi to sai ya samu lada kaga yayi kiyasu da illa ki cewa illa da ta a samu zunubi a can shine sa shi a cikin haram da aka ilasta a samu lada shine sa shi a cikin haram wannan ma yana tabbatar da kiyasi da sauransu to karin manta cewa akwai a cikin malamai waɗanda suka suka tsani kiyasi za mu iya cewa kamar su ibnu hazm sun tsani kiyasi yadda ka san dan izala ya tsani bid'a misali to haka suka tsani kiyasi ibnu qayyim ya yi iyayen shi a duniyar nan yaga cewa ya kawar da sunan kiyasi a bayan kasa a cikin harkar ilimi ya rugurguza shi ya littafi na musamman a kai bayan maganganun da ya a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam na shi bayan abubuwan da ya dinga kwararowa a cikin muhalla duk inda magana kiyasi ta zo sai ya cicciko shi daga kasa ya nuna wa Allah sannan zai wurga da shi na ibnu wa nace afwan astaghfirullah ibnu hazm nake so in ce ibnu hazm ne zahiri idan ka amma duk wani magana shi malamai ba su yadda ba ya gama duka maganar ya kace a a kiyasi dai yana nan sai dai abin da za a karba to sune ire-iren waɗanda za a kawo a nan cewa kiyasi fi muqabilin nas ba a karba kiyasi wanda yake fasidi ba a karba kiyasu shabahi daga ci ababen sabani wanda zamu zo mu ji akwai abin da ake cewa kiyasu shaba wallahu a'lam malam yace alqaidatu thaniya la qiyasa fi muqabilin nas ba a kiyasi inga nas idza sabata an-nassu batala al-qiyas idan nassi ya tabbata qur'ani ko sunna to qiyasi ya warware da annahu la qawla li ahadin ma qawlin lahi ta'ala don babu wani wanda yake da magana da za a gwara da ta Allah wala qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato wala qawli wa qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a gwara magana wani da ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam لأن النص هو الأصل والقياس فرع ومن نص شيني أصلي شكو قياس ريشن والأصل يبطل الفرع شي أصلي ينا ور ينا ورغز ونريشا ولا يبطل الفرع الأصل شكو ريشي بإساء كادا يتادا قسم وفي الحقيقة أنه ليس هناك نص في الكتاب والسنة يخالف القياس أبدا a ƙashin gaskiya ma dai babu wani ainihin wato nassi a cikin alqur'ani da sunna wanda yake saba wa qiyasi na gari babu wai da kila bi anna qiyasan mukhalifun lin nassi fa hada yadullu ala butlan dhalika alqiyas da zaran an ce ga wani qiyasi da ya saba wa nassi wannan qiyasin ya lalace قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن ذكر مجموعة من النصوص وافق بينها وبين القياس فقال ابن القيم بعد يكاو سنسوشي waɗanda yana cewa sun dace da kiyasi sai ce fa hadhihi nubdatun yasiratun tudlibuka ala ma wara'aka min annahu laysa fi shari'ati shay'un yukhalifu al-qiyas wannan nasoshin za su gwada maka cewa a cikin shari'ar musulunci babu wani abu wanda za a ce nassi ne saba wa kiyasi wala fil manquli an sahabati alladhi la yu'lamu lahum mukhalif kuma haka nan babu abin da aka ce daga sahabbai wanda ba a san wanda ya saba masa akan haka ba wa annal qiyas sahiha da'irun ma'a awamiri awamiri ha wa nawahiya kuma kiyasi mai inganci yana jujjuyawa tare da umarnin qur'ani da sunna wa nawahiya da kuma hanin qur'ani da sunna wujudan wa adama inda aka samu hanin da umarnin kiyasi zai tabbatar inda aka samu ko aka rasa shi ma zai rasa kuma in muka lura da ma ko da a rayuwa ta yau da kullum wannan ka'ida ce mutsarada shine ba ma kawar da nasi wato mu dauki kiyasi duk inda aka samu kiyasi za ga nasi za ga ayi watsi da kiyasi in ka dauka alal misali inda za a ce ga wani mai gida ko wani alhaji ko wani oga ana neman maganarsa akan wani hukunci da za a yanki ba a samu misali a ce ya ce a yi mai abinci sai aka rasa wani abinci yake so a yi sai matan gida suka fara sanin to ran nan dai da ya dawo da ya tafiya ya dawo daga umara da ya sauka a yako daga ga abin da ya ce a yi ko kuma a ce to daman abinci kaza an san shine irin abincin da ya fi so kaga kiyasi na yake so a ɗauko na baya ana cikin wani tattaunawa kawai sai gashi ya bugo waya to shi kenan alhamdulillah ga ma alhaji ya bugo waya eh hajiya babban me za ku yi ne ce wallahi da ba alhaji mun san tunanin baka faɗa abin da za a yi ba muka ce kana ganin ya kamata a maka burabus ko ne ce a ba burabus ko nake so ba yau kaza nake so misali ya ce ai dan wake nake so ko dumami so nake a dafa to a aje shi kafin na dawo sai a sake dumamawa wata ce a ta isi ce a ai mun ɗauki ƙa'idar abin da muka sani kana so ne a baya da haka ba mu da wannan magana ta gasa to daga ta zai fara turo mata da ashar ta ce kaga yin iska ashe ba ki da mutunci kaga ba wanda zai fara wannan tunanin ko in ko ce wannan tunanin aka ji an gaya baban da ce a gaskiya wancan ba ta da hankali ba irin tarbiyyar da muka yi mata ko a ce asiri ne kishiri suka mata domin wannan ya saba wa hankali to kaga wannan zai nuna mana abin da yake nufi da laki ya sama annasu malam ya cigaba da cewa kama annal ma'qula sahiha kamar yadda abu mai han abu na hankali mai kyau da'irin ma'a akhbariha yana gudana tare da labaran qur'ani da sunna wujudal wa adam wajen samuwa ko rashin su falam yukhbiru Allah falam yukhbiru Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima yunaqidu sarihal aqli Allah da manzansa ba su taɓa ba da labarin abin da zai saba wa hankali lafiyayye ba, walam ya shira ma yunaqidul mizana wal adla kuma Allah da manzansa ba su taɓa shar'anta abin da zai saba wa ma'auni na adalci da gaskiya ba inta maganar muka yi ta kare in kaga har wani ya tumo wata magana a cikin shari'a cewa ta saba wa hankali ko ta saba wa adalci to irin ma'aunin shi ne mara kyau shine ya auna awo mara kyau amma ita shari'a ta auna da kyau zaka ta san cewa ya dace alal misali irin masu tuma shari'a Allah akan cewa bai kamata a bambanta gadon ɗa namiji da ya mace masu tuma shari'a Allah game da aure da za a ce uba yana da yancin ya aurar da ya shiga wanda ya so ko ba ta so ta karama aka ga duk mutane wanda masu masu wani gurɓataccen hankali suna tuhumar irin waɗannan hukunce-hukunce ko hukuncin zina da aka ce a jefe mazinaci ko hukuncin farawo da aka ce a yanke hannunsa in ya cika duk sharɗin da aka ambata a cikin shari'a to waɗanda suke musu da waɗannan hukunce-hukuncen suna sanya cewa ai hujjar su wannan hukuncin ko dai babu adalci kama ya kuru ko ya saba wa hankali wannan adalcin da suke faɗa ma'aunin na adalcin ne nasu mara kyau ma'aunin na ainihin wato a sanin ya kamata ko na gaske ne na sababu kyau ba ɗauki alal misali in ka ɗauki zina zina a matsayin ta na laifi ta da gaske laifuka masu ragargaza al'umma babu wanda yake da inkari akan wannan da wanda suke tubabbu ba sa yi da wanda suke masu cikin musulmai cikin kafare kowa ya san cewa zina mummunar ɗabi'a ce ma'ana a mizani ma na hankali da al'adu na kwarai kar ka kawo maganar shari'a to yadda kake fatattaka al'ummar nan sai shari'a ta ce a bata yadda ba ta har kuma ta saka shingaye shinge bayan shinge dan ka akai gare ta aka hana kalwa aka hana asafar na mace ita kadai aka hana fita babu kayan kwarai aka hana sanya turare ga iyamace aka hana ta kuɗi da maza ga sunan ka'idoji duka dan a tare duk da aka ce kuma in an yi ya tabbata to ga hukunci to hukunci mafi tsanani shine jefe wannan shi wanda zai ce yana ganin a bar mazinaci ya ci gaba da rayuwar shi a cikin mutane bayan ya ɓata ƴar wani ta ɗaya kuma an kama shi a bar shi to yana cewa ne a ba al'umma nan ta lalace ga baki ba kuma wannan da saba zanen nan kamar yadda suke faɗa mazinata suna yawan faɗa wannan cewa tuba daga zina tana da wahala Allah shi ne mafi sani Allah ka sa su tuba kuma Allah ka tsare mu da mu da iyalanmu to zai ci gaba da abinda suke faɗa a psychology na crime shine duk mutumin da yake yin wani laifi da zaran ya ga target victims sawun victim din human ne ko material to kawai abin da zai fara tunani ya za a ya kai gare su duk barawo da zaran ya ga kayan mutane tunanin shi kawai ya zai ya sace su duk mashayin giya da zaran ya ga wata sabuwar samfur ta giya tunanin shi kawai ya za a ya kai ga wannan giya ba ka duk mazinaci yake zama duk sanda mace ta gilma to kawai zai fara ganin ta tsirara ne irin wacce da ya sani zai fara tunanin waɗanne dabaru zai yi zuwa gare shi da haka a ɗabi'ance shi mazinaci bai tsayawa da zina da mace ƙwaya ɗaya a abokin zina shi zai yi da wannan ya haura ya koma kan wacce duk sai ya yi fata-fata da su to kaji barna zai yada wannan barnan sannan duk wanda yi da ita to fa ya jishe ta daɗin wannan saban Allah za ta nemi abokan yi ita ma za ta za ta shiga dusuwar kaga an samu network na barna sannan za ta yada cututtuka sannan kalli abin da ke faruwa da zina jama'a na wato wato abin nan cin mutuncin duka dangin kawai ka ɗauki kista Aisha sharri ne ba aka yi mata da kage amma jiba yadda da ita da ubanta da mahaifiyarta da mijinta da duk masoyanta suka shiga cikin wani halin haƙulahi tsawon kwanakin nan kafa ya wahayi to ina kuma inda misali ya tabbata wata ya ta yi zina a ce kuma iyayenta masu mutunci ne haka sai haka za su fuska wannan halin mun gani wani uban yana iya yin kisan kai yana iya kashe ta an sha samu akwai uba da Allah ne zarafce shi mutumin kirki yassa ta samu jarabawa wata ma kaɗe ne wata ma yaudarar ta aka yi a mata cikin shirki ai mun sha jin labari wani in yi zuciya kawai sai ya kashe ta ya gwammace ya kisa ya je ya kai ta lahira shi ma in ya je Allah ya sai da rai ma'ana ba zai iya ihtimalin bakin cikin ba wani ya saki uwar kaga gidan ya warga to duk waɗannan bala'o'in duka menene su duka sarƙaƙiya ne da ke biyo bayan asalin barnar zina to sai musulun ya ce to da a bar wannan shi mutumin da ya zina kawai a tumɓuke shi a gaban mutane wal yashhad azabahu ma qa'ifatun min al mu'minin a tumɓuke shi a gaban mutane kaga an tumɓuke dattin sannan kuma duk wanda ya ga an mai wannan abin zai tsoraci da shi wani je kusa da ita to wanne ya wanne ya fi adalci dole ne mutum ya fi adalci asali ma kai musulmi baka bukatar sai maka wannan shari'a indai ka yadda da Allah ka yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya faɗa ka yadda shi zaka ga sahabbai waɗanda Allah ya jarabce suka yi zina dukkanin su suka kawo kansu saboda imani ba wai shiru ne suka kama su ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kama kowa da zina ta hanyar shida ba kama zina ta hanyar shida jama'a abu ne mai wahala abin bakin ciki a yanzu jama'a suna suna suna iya suna iya idana suna iya si me idana kan da Hausa I pronounce mutum guilty lawyer barista menene idana da Hausa babu shi lalle akwai bukatar wato fashin baki sosai tunda yanzu ana yin shari'a da Hausa ku ya kamata akwai akwai dictionary da za ku yi na kalmomin da ake amfani da su kaga ne ina san shi da turanci ina san shi da larabci amma ba san shi da Hausa ba wato ayyana mutum a matsayin mai laifi ko a tabbatar da laifin akan mutum yanzu mutane sa tabbatar da laifin zina akan abin da musu gani ba ai mazinaci ne ai mazinaciya ce to wannan kuma kazafi ne a shar'anci Allah shi kyauta almuhimmi misali ne muke bugawa ta yadda musulunci ya kai matuƙa wajen adalci da ka duk abin da musulunci ya faɗa shine adalci baya sabawa da mizani na kwarai malam ya cigaba da cewa wa qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yake cewa fi madhul fatawa a jirgi na 19 wa dilalatul qiyas sahihi tuwafiqu dilalatan nas abinda qiyasi sahihi yake nunawa yakan dace da abinda nassi ke nunawa fa kullu qiyasin yukhalifu dilalatan nassi fa huwa qiyasun fasid duk wani qiyasi da ya saba wa nassi yana zaman kiyasi ne wanda yake mabarraci wala yujidu nassun yukhalifu qiyasan sayya kama la yujidu maqulun sarihun mukhalifun lil maqul sayy yace ba a samun kiyasi na kwarai da yake sabawa nassi nassi da yake sabawa kiyasi na kwarai kamar yadda kuma ba a samun wani abu wanda yake hankali mai gaskiya hankali lafiya ya yi da shi ya sabawa abinda nassi ya kawo a cikin shari'a inta magana shi ta kare ba alƙaidatu salisa kaida ta uku shine alqiyasu la yusaru ilayhi illa idza darura qiyasi ba a tafiya zuwa gare shi sai in ya zama dole asali da an tambaye ka fatawa to ana neman hukunci to akan nemi nasoshi ne sune abin kafa hujja sai in Allah da ba a samu ba to sai a tafi zuwa ga qiyasi da kaga mazhabin Abu Hanifa yake cike da qiyasi saboda al'ummar a zamanin wannan zamanin a wannan garin na Kufa a wannan lokacin sun kasance ba sa yawaita mu'amala da hadisi sun ga mu'amala da Qur'ani da lugal arabiya da adabin larabci da haka sai zama suna da karancin akwai karancin hadisai a kufa a wannan zamanin da haka mazhabin abu hanifa kiyasi ya yawaita a cikin sa kaga mazhabin madina kuwa da da yake gidan hadisi ne akwai karanci a cikin maganin a cikin a cikin a cikin mazhabin madina a wannan lokacin a gon imam malik karancin aiki da kiyasi ko me zai yana da aya yana da hadisi in bai da aya da hadisi sai wuce zuwa ga aikin mutanen madina su ne sahabbai da 'ya'yansu da jikokinsu a waɗanda yarsa shi kuma imam ahmad ibn hanbal shi kuma saboda shakullum ne a hadisi sai zama babu wani abu da laliba ma ya nema ya rasa shi ma da akwai karancin kiyasi a mazhabin shi shafi'i shine yayi kokarin daidaita su kokarin fito da illoli din da sauransu saboda shi kuma Allah ya yi shi wato mutum ne wanda yake yana da zurfin basira wajen iya a a kulafuci akan akan abubuwa da gano sirrori da haka zaka ga maganganun shi suna daidaitawa amma kuma daga baya mazhabin Imam Shafi'i sai ya shahara da malamai masana usulul fiqh wanda suka yi zurfi su Shirazi su Fakhruddin Razi su Subki duk waɗannan Shafi'awa ne dukkan su Allah ya gafarta musu gaba da malam ya ci gaba da cewa ahlul hadisi la yatawassauna fi istimal al-qiyas malama hadisi ba sa fada da aiki da qiyasi wa inma yasta'miluna al-qiyasa hina tadiqu subul bil adillati al-ukhra sai in hanya ta yi kunci an rasa wasu dalilan ake zuwa ga qiyasi qala imam ahmad kama fi kitabi usul al-bid'ah والسنن سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة أنت بشافعي Ahmad dan Hanbali tambaye shafi algatu malam yaushe zabe amfani da ainihin wato kiyasi yace in ya zama dole wa qala ibn al-qayyim fi iram al-muwaqqi'ina wa amma ashabu ar-ra'yi wal qiyas fa innahum lam ya'tanu bin nusus kaji magana ashabu ar-ra'yi basu bada muhimmanci wajen ruko da nasoshi ba wa lam ya'taqiduha waqiyatan bil ahkam daga baya ma suka waye gari ba sa ganin cewa nassoshin za su cika musu burace-buracen su na hukunce-hukunce wala shamila cewa nassi bai faɗi komai ba laha fa wasu turkan ra'ayi wal qiyas suka fara da waɗannan wato dandamali na qiyasi da ra'ayi wa qalu suka faɗi suka yi kafa hujja bi qiyasi shabahi da qiyasi shaba wanda malamai sun kore shi malamai sun yi sabari sosai akan shi abin da yake da kiyasin shaba shine a hada wasu abubuwa guda biyu suke cewa al-jam'u bainal amrayni lishtiraki hima fi naw'in min ash-shabahi hada wasu abubuwa guda biyu akan hukunci kwaya daya saboda sun yi kama da juna ta wani bangare malamai sun sun sun kyamaci wannan kiyasi din cewa mujarradin kama da juna bai sa hukunci ya zama daya qur'ani ya kawo wato aibatawa ga irin wannan kiyasi in ka dauki kwatankwacin abinda ƴan uwan Nabi Yusuf suke fada kalu in yasrik faqad saraka aqul lahu min qabl wannan kiyasu shabai ne kawai tunda dai wani kai bai su kauce za su za su iya kaga wannan mugu kiyasi ne magana ce ba daidai ba yace me yace musu bal antum sharrun makana ai ku kun fi matsala kun fi matsala hakan ka dauki misalin a a magana kafiran nan ma naraka illa basharan mithlana ai kai mutum ne irin kima kiyasu shabahi haka magana yahudawa innamal bai'u mithlur riba kima kiyasu shabahi da haka malamai suke kyamatan kiyasu shabahi shine kamar yadda fada kiya asulul fiqi kamar musallar yana da cewa da kaidar rayuwa wani abu da muke na kiyasu shabahi a rayuwarmu wanda mun san kuskure ne shine idan kanka na ciwo kawai sai ka ce to ai ran nan ma da ne ciwon kai tarmasi aka bani ko paracetamol ko ka je ka sha ko kuma abokin kai sai a irin wannan zaban da kai ai ni ma na taba yin shi bara ga ragowar magani ko irin wannan ciwon da yanka take yi ya ta taba yin shi ga irin allurar da aka bani an shi prescription din je ka siya kai mata duk wanda bai su ya su shabahi ba barna bace ba a yi ba a yin shi haka to ya su shabai ne duka wannan sai an tantance tukunna an samu illar ta yi iri daya ya ce wa allakul ahkama bi ausafin la yu'lamu anna shari'a allaka habi suka race wasu hukunce hukunce da wasu ainihin wato siffofi waɗanda ba a san shari'a ta yi wannan ta'alikin ba wastanbatu ilalan la yu'lamu anna shari'a shari'a al-ahkama li adliha suka kirkiro suka iya fito da wasu illoli waɗanda ba a san cewa shari'a ta kafa illoli ta kafa hukunce-hukunce saboda wannan illolin ba ce me yasa aka ce kaza me yasa aka ce ayi sallar la'asar bayan rana ta yi kaza me yasa sallar magariba raka'a uku me yasa su za su yi tambayar sai kuma su kirkiro amsa ba za su nemo amsa a cikin alkurani ko sunna sai aka samu tatabarza da yawa a cikin a cikin maganganun su zamu saurara anan sai Allah ya kai mu na darasi na gaba insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum